ya matsa wa manzan Allah ya matsa kullum haɗin yake ni na kashe ka sai wata rana manzan Allah ya ce mishi ana rubutu da ni zan kashe ka kuma ya san abin da manzan Allah ya hudu sai ya abu dan sun tabbatar da cewa duk abin da zai hudu wannan abin sai ya abu kuma wani yana ƙara tabbatar da sarkin bakin da Allah wani abun wai ba sai an ce ba wane yana wane yana tsaki yana kaza matukan mutum bakin shi ya zama su yana yawan ambatan Allah wallah da wuya ya hudu wani abu abu zai faru ba haka suke wani nan nan cikin labarin da suke badawa akwai wani sarki na nan da magana suke cewa saboda yawan jan tafi ya tashi wannan hanyar ta ta shanye to sarki ne zai zo zamna fada da wuya zai ma wani magana da mun talaka ba kai zai ma magana ba in zai ma wani magana kan hada ne zai ma magana yana zaune bakin shi arhi ko ambatan Allah ne shi ambatan Allah ne shi to duk abin da zai fito ya faɗi suna cewa wannan abin iya ta faɗi suka ce turawa sun yi wani gida suna so su tattara su koma wancan gidan sai ya huta sarki ya huta da ya sai ya ana ginin gida aka ce musu in aka ce musu wannan gidan ai turawa ne kan gina da yanzu daga nan garin zan tashi su koma kamar ke in sun tashi daga nan garin sun koma wani gari kamar sun rage ma garin gari sai aka wani mishi ai su suke su tashi su koma wancan gari da ma aka wani mishi sai a yi mishi sai huce ya ce ba su dai wasu zauna a wannan gidan sai dai wani abu ya zama a cikin gidan kuma gidan da wasu zama ba to mafi yawa mutum wanda zai zama to yana yawan ambatan Allah to wannan abin da zai faɗi mafi yawa sai ka ga wannan abin da zai faɗi yawa kana kawo mun zaɗa ya ce mishi ni zan kashe shi kuma zai faɗi mishi haka da sai ga mu a yaji yanda yake faɗi sai rido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kawai wannan mashi musibi ya tsoka kawai in karka mishi abu jama'a karka mishi koma yake wanda yake cewa kawai muhammadu ya kashe ni karsu ne aka mishi wanda ba wanda ba zai sarwa mishi mutuwa ba amma da koma ma kuma da wannan dalilin wannan karka ne rasu kina a yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka suke cewa bai kashe ba mutum sai nawa sai guda ɗaya amma kuma ku duba wannan wanda ya wannan rayuwar shi ne ake danganta shi da rigata don shi ai musulmai sun da jini su ce sun kashe mutum kaza an yi kaza a gwada su kama kan wani su cire to shi kuma a tarihin ma duniya babu waɗanda suka zama su masu zub da jini kamar su turawa wannan ɗabi'a su ce a cikin ransu in ma fitinar ta mutu to sun sake ta ku duba da jirgin girman jar abin da suke mutum miliyan nawa sun kai miliyan hamsin abin da aka san amma babu wani ke kina cewa ga abin da aka ku duba japan hiroshima da nagasaki amurka inda ta zuba ma yan japan wannan bom gari guda gabaki ɗaya sai suka watsa shi gabaki ɗaya kaga wannan ai sai kamata a dinga bi a duk da sabbantawa da ta'addanci ba musulunci ba saboda waki ne gashin ya bayyana to shi ne su kawo a yi musulunci da wukayen rayu duk inda musulmi suka je zuba da jini ne yanzu shi kuma nawa ne aka tuɗe kuki harshen da aka yi nawa ne aka indonesia ta yi kowa ƙasa ta yi kowa yawan musulmi a duniya amma kuma musulunci ba da wuka ya shiga nan wannan yanki kusan afirka occidental duk in ka ga musulmi a yi mafi yawa babu wanda ya shiga musulunci da duniya kowa don karan kansu shiga musulunci kuma ku duba wanda suka shiga musulunci don karan kansu ya suke rike da riko da musulunci sama da wanda suka shiga da sami yaki kenan wai yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba wai neman zub da jini bane ba ko kuma ko kuma abin da ke tare dukiya ko kuma hadafin tara dukiya inda har suna kawowa ai daman larabawa musulmai dukiya ce da suka kuma yanzu su suka samu dukiya aka shiga andalus aka ci andalus da yaki to shi kenan musulmai suka samu ta tufa ta tsaya daman dukiya ce ake nema kenan duka wannan abun ba su gama ba kenan ya ce a wannan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki na na buwat a watan safar a watan safar yace kuma a wannan shekarar ta biyu albazin ishtahara kenan ya fi kuna an sa an musulmai suna da karfi kuma an fara fita ana yaki manzo Allah ya je buwat nan ma dai ba gwamza ba kuma manzo Allah ya yi badar yakin badar na harko kuma a wannan shekarar ta biyu aka wajabta sauya kibla da manzo Allah na kallon baitul maqdis yanzu kuma sai dawo yana kallon iya kallon Ka'aba sai aka yi zulbu shaira duka a wannan shekarar ta biyu kuma a wannan shekarar ta biyu a sha'aban aka farlanta aiki kenan azumin azumin watan ramadan a wannan shekara ta biyu aka farlanta shi to sannan ya ce kenan juya ka'aba juya abin da kin ka'aba alkibla daga masallacin kudus a komo kamar yahudawa suna gora ma manzan Allah to ku kalla yana faɗa da kuma in zai kalli in zai sallah ina ke kalli masallacin ne ke kalli to wannan kamar abin ya ma manzan Allah yauni a zuciya har Allah ce karbi na rata kallu waje ka fi sama sannan wani ya maka kiblatan tarzaha ko wani waje haka shakarar masu zahara sai fara kallo wanda suke sallah a masallacin ku ba suka ce muna sallah wani ya zo yake ce mu kai jiya an ce ma manzan Allah dinga kallon masallacin makka ya ce a take yanki ba ni da sallah ba suka juya suna kallon nan aka juya imani ya juya su ma mamu gabaki ɗaya suka juya ake kallon kawa sai na hamsin da ya ce wa gazuwatul kubra allati bi badar fi sawmi fi sabi ashar fi sabi ashar shahar yace da yaki babba wanda aka yi shi allati bi badar wanda aka yi shi a hilin badar a cikin azumi kenan an ballanta azumi a sha'ban ko shekara ta biyu kuma a ramadan aka fara azumi kenan yakin badar ana azumi aka aka yi shi azumi yana da kwana goma sha bakwai aka yi yakin yakin yakin badar to a wannan shine wannan yaki wanda Allah ke ce mushi yawmal furqan yawmal taqal jama'an kuma yakin badar kamar abinda Allah na ya so za a yi kamar yadda ke cikin suratul anfal ko walakin yadda Allah amran kana mafula inda Allah ce walau arakahum kaseeran fashiltum wa la tanaza'tum fil amr lakin Allah sallam manzo Allah yayi umarni to ga mutanen Makka kamar yadda Allah ce ila fi quraish ila fi murhilata shifai wasu suna zuwa kasuwanci zuwa sham wannan dabi'a shi ce yan maka in kasuwa to in zaka taho dole sun biyo madina ai tafiya manazir ne ake in ka ci hanyar ka zaka yi kana iya tar da daji in za ka tarda babu ruwa kuma ka hallaka dole gari ruwa za ka yi kamar daga makka zakka baudi amma dole ka zo madina to su ma haka suka huce suka kai sham da suka kai sham kuma suka dawo za su dawo kwambuwa ce an kowa ya siyo kaya kuma ya sun biyo ta madina to kuma yanzu madina manzo Allah yake iko da garin madina sai suka ji labarin cewa sai tare su kuma wannan shi ne wasu sun hijira ko amshe musu kayan su wani gidajen shi an bar mishi wani kafin ya amshe shi yanzu wannan fursa ce kuma in suka so kuma ku mai da abin da suka muku manzo Allah ya hutu ce a je a tare su da aka fita to kuma haka ne rancen yaman ko a can da akwai ta ko'ina da sun samu labari manzo Allah zai tare ko da gaugawa sai aka yi ya aka yi aka yi fifikon wani ya zo maka ya zo tura ɗan garin makka muhammad zai amshe kayan to ku fita manzo Allah ya fito su ma suka ci labari ya sai gabaki ɗaya su ma suka fito fitowar da suke manzo Allah yanzu a wannan wurin yankin badar wanda har yanzu in ka zo hanyar makka da madina za ta ga wurin inda aka yi yakin badar yanzu manzo Allah da ya zo badar ko kuma da ya zo wannan wurin yankin shi da abubakar ya suka hutu suka shiga cikin rijiyancin suna kewayawa suna kewayawa suna kewayawa ya sai zama da wani mutum bai san ba ko suwa ne kai da na kake da kaza niki kaga suwa ne eh ga sun suna zauna ku kuma daga na kuke kawai manzo Allah ya ce mishi daga ruwan muke ko kamar fasara aya ne ne ta Allah ke cewa kun yi Allah halice shi daga daga ruwa Allah ne da mai kullu shi mu daga ruwa muke ne ce musu mu daga Madina muke shi ta yi to wani ya tambaye shi in maka sun mutu mutum nawa suka mutu ya ce a ban san ba nawa suka mutu manzo Allah ke ce musu to rakumi nawa suke yanka yace kowane wuri rakumi ɗari rakumi goma suke yanka manzo Allah ya lusa a ya ce to tana ruwa mutum dubu ne suka mutu kenan kowane rakumi guda mutum nawa mutum ɗari a ga yanda yanda ya ake cewa yaki yake cin dukiya doka daga makka da zuwa madina akalla zuwa su da zawa sun yi wata guda kuma kullum rakun goma ya sa ba ka dan bane nan suka fito suka zo manzo Allah yake da ya koma aka zo yin sahabbai wannan kwambuwa ce abu su fiye da yake jagorancin da ke shi ma mutum ne mai hankali yanzu ya biyo madina sai bu baki ruwa ruwan maliya sai bu gaɓar ruwa sai huci manzo Allah bai same su ba sai aka kai ma yan garin maka labari to dukiyar ku ta tsira ku koma ba ba a bukata yayi yanzu abuja da ya ce a yi haɓa an zo nan kuma zan koma ai wallahi sai an buga don mu bari sai mutane suna ba shi hakuri a koma ya ce a kawai an zo wannan wurin kawai sai an bari kuma suka zo na a ciki manzo Allah da ya zo wurin kuma ga su ma sun zo wurin to wanda ya fara hutawa shi yake da damar ya zaɓi wurin da za a yi yaki tun da yaki a wurin ma wuri ma iya iya sa ka ci nasara yanzu misali kamar yakin yarmuku da aka yi wannan khalid ne wajen shi shugaban yakin yakin da aka to yaki ne da rumawa sun kai dubu sun yi dubu ɗari rumawa da suka mutu su kuma sabon dukansu in sun yawa ka ba su mutum dubu ishirin suka mutu to yanzu dubu ɗari dubu ɗari kuma ga dubu ishirin ko dubu talatin a gaban su ya sha'ari kamar ci ne suna wasu shi da ya ga wurin ma sai sai hilca wurin yaƙi ya kamata mu sauki sai suka samu wani wuri wanda duwatsu ne a wurin suka sa hilca masa abin ku zo nan da sauran mayakan ku zo nan yanzu in suka zo wannan wurin suka yi suka sa kenan yanzu in gwamza za a yi adadi kan adadi za a dinga yi kenan misali ku ga kunun dubu kaza ne amma wurin haka ne kenan in suka zo adadinsu adadinsu haka aka fara yaki to haka wanda zai zaɓi wuri to to he nan daga cikin sabai wani yake cewa manzon Allah wannan wurin da ka tsaya Allah ya ce ka tsaya ko kuma dubara yaki ce in cewa wannan dubara yaki ce in cewa manzon Allah ina ganin a sake wuri shi yamma manzon Allah sun yara a je wurin badar mu je nan mu tsaya yace iya ganin wannan wurin shi ya dace suka zo nan suka tsaya kuma ga kahure sun zo da suka zo Allah ke cewa wa yuqallilukum fi ayunihim da yake Allahu amalan kana mafula Allah ce izuri ka hum Allah fi manamika qalilan walau arakahum kaseeran la fashaytum wa la tanaza'tum fil amr inda Allah gwada maka su ga sun yawa gare su Allah da kuto da garin Madina kuma haka su ga kafiran ga musulmai kuma Allah ke gwada ma kafiran musulman ɗan kaɗai ne hawa ɗaya za ku musu kuma ka Allah ke gwada ma su musulman kafiran ga suna hawa ɗaya za ku musu kaɗan ne haka aka su yanzu da haka su an zo hilin yaki kuma ga shi kowa ga kowa kuma kowa na da hamasin bari in hau hausu in musu tanki guda yanzu ana cikin nan Allah ke cewa wa in zayyana lahum bi shaytan wa amalahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum yace falan ma tara aka ce a tan na kasala da zai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la taraw inni akhafu yace he shaytan yayi kama da wani mayaci na larabawa shahararri wanda an san shi kawai sun ke kira mutanen marka wa in ni jaru da ku ni ma ina tare da ku ai kun gama da su yace falan ma tara akil fi atani nan ka sa da kawai da yi gama za a hawara gwabzawa kawai sai sai ce a musu ina ganin abin da ku gani kina yana ganin wa ina ganin mala'iku sun fara sauka to kuma saukan mala'iku manzan Allah daga hannun shi suka ce sai da kai wannan riyakin shi da yake dorawa yana faruwa abubakar yana dora iya ɗauka iya mai da kashi yana adda iya Allah waɗannan su kaɗai suke bauta a duniya dai mai tauhidi ya ce waɗannan su ne kaɗai in aka hallakar da su yanzu babu musulmi ko ɗaya sai da abubakar yake ce musu ya isa manzan Allah Allah ya amshi adda tsaya haka to a dadi sai Allah ke cewa an yi mulkun bi alfin min malaikati Allah ya turo mala'iku suka sauko mala'iku ba mutane bane kuma mu san da yanda su yanda su kashe mutane tun yace fadribu fawqa al'anati fadribu min kullu banan hikima ce Allah iya yi turo mala'ika guda kuma yi maganin su gaba ki daya amma kuma hikima ce sai Allah ya turo na dubu suka sauka shi kuma da ya fara ganin ma mala'iku sun fara saukowa su kuma ba su gani to shi ke ne sai ribar su yanzu nan aka fito ga za a fara mubaraza sai wasu yara sahabbai da cikin yan garin madina su uku suka fito to wa ke a cikin kuwa ke iya fito ta su ma uku suka fito manya daga sun kware shawa yan gidan isili suna hutarwa kawai suka ce musu wannan ku ba sa'annan ba ne ba ku yan garin madina in kuna so sa'annan yan garin maka su fito daga can nan daga cikin sahabbai hamza da ali kuma da ɗaya daga cikin sahabbai abu ina zan ba abu bai da shi da shi wancan cin ai hannun tabe shi sunan nashi ne abubuwa ne ne na wance sunan su uku da suka hutu kuma duka yan garin maka ne kuma manya ne daga cikin ali da abu da da hamza da shi ɗaya sunan nashi ne muke ya shige mu su kuma da sheba da utuba da rabi'a su ne suka suka hutu daga cikinsu da suka hutu aka fara gwamzawa hamza ya kashe na shi ali bin abi talib ya kashe na shi shi ma wancan cin sahabin ya kashe shi ya soke shi ya zambace shi ma soke shi amma dai wannan cin shi ya fara mutuwa shi ma ka duke shi shi ma dai daga baya daga baya rasu da kuma da tsarin gwabza wannan mubaraza kuma sai aka sai aka ake yi ake yi ko mala'iku suna suke cewa muna ganewa wanda mala'ika ya kashe shi ya ce wanda mala'ika ya kashe shi jakka ga in ya buge wuyan shi sai wuyan ya yi baki ne suka ce in suka ga wanda mala'ika ya kashe shi wuyan shi ya yi baki sai su ce wannan mala'ika ya kashe shi wannan mutum ya kashe shi to da wani yaki ne ne rafar da farsu ne ko a gwada wanda ya gari wa ba mu zauna da hi an kashe mu gabaki ɗaya a ce an ji mai ha wanda ya karhi ya ga an fara kashe mushi mutane da yawa sai sai kamar yi wannan yakin balafu shuhada da aka yi na na andalus tsakanin musulmai da abanga da kiristoci yakin ne da aka kwana goma ana yi in aka ware gwamza tun rana in ta hudu in rana ta fada ake cewa yanzu aka gwamza in rana ta fada sai kowa jini na shi nawa aka kashe muku tsari ka za a kashe muku ku nawa aka kashe muku su ma su lissa ba kuma gobe da sa'i kuma a hau a yi tsari a yi tsari kusan a gwada dai wanda yi ne wanda yi abin da kuma daga baya sai ba da kai tunda in ta ce kake ba da kai gabaki ya daura ta kama ya kan ya kashe su kuma an gama da kai har abu to nan ana yi a kashe musu sai ga ana kashewa ana kashewa ana kashewa ana kashewa sai abuja da umayya bin khalaf wannan mai gidan bilal mai gidan bilal ya bi shi yake cewa wallahi in ka tsira ni ba na tsira ba umar bin khalafa na kashe shi yakin bada abuja ne daman shi yake sai an taho yaki to kuma Allah ya ce wa la takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas mutum zai fito yaki sai ya kure a daka kayan shi wanda suka yi kyau zai doko ya sa ya doko zinariya shi sarka ta zinariya ya sa zobanya ta zinariya in gidan in takobin shi ta zinariya ce gidan ya ɗauko ya sa ya hutu iya ta maka gaban mutane abuja da shi gaba kuma yan garin wajen sun ji labarin abin da imam maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani saramani ana ce musu mu'az mu'az bin amr bin jamu da shi da dan uwan shi mu'awwaz su biyu sai kahin abubuwa ya suke tambaye yan garin maka wawaye abuja ya sai aka ce masu to wancan mutumin da kuke gani shi ne abuja ya ya ce shi mu'az ne ya ce a yi na sanya shi a cikin ka'ima ta kawai shi nake nema ya ce na zo na tarbo shi na sare shi ya ce da na sare shi dan shi ikirama shi ma mayaƙi ne mai kirki ikirama ta hanyar musulunta ya ce da na sare shi ita ta je gani ya ce gefen karo da ya sare hannuna ya ce da cire ma hannu ya ce hannuna ya cire fata kaɗai tarke shi da fata ku duba wannan sabon ce yi wannan abu da hana ni bayaki nike bin shi da hannun ya dame ni iyare to ya ce na kama hannun nan na cire shi na yadda yanzu abuja da an ji mishi ciwo kuma an shiga su sauran yaƙi ya rikice kuma yi kahuran suka fara tsere suka wutuwa da gudu kowa tsere yanzu a cikin su akwai wanda Allah ke cewa ma da Allah da rajulin min qalbi fi jawfi ne da rajulin min qalbi fi jawfi ana ce mishi Jamil bin Amr ko ko Jamil bin Ma'mar sunan shi shi dai wannan sunan nashi Jamil sunan shi suna cewa a garin maka ya fi kowa hankali yanzu da aka zo aka kore su da gudu suka tsaye daga yakin bada sai da kisa karamin shi guda ya sa a hammata shi yana kawo shi ya zabga da gudu yanzu da ya zo sha inda sun tsira yana shi shiga da ya tsaya sai sai aka mishi ɗaya aka yi takalminka ɗaya a hammata ɗaya a kawo sha wallahi wa ma shan yi lokacin ya sa shi a hammata na tsaye sai suke cewa suna inda kana da hankali inda kana zuciya biyu da baka yi wani da baka tsere ba takalminka yana abin ga iya iya hammatarka to yanzu sun tsere kuma cikin tserewa aka kawo mutum saba'in an kashe musu mutum saba'in aka kawo musu mutum saba'in kuma suka tsere yanzu da aka zo manzo Allah ya ce to ku je ku dinga sabai ku je ku duba wajen mutanen da aka shi abdullahi bin mas'ud mutum ne karami ne kamar sosai karamin jiki gare shi kamar abin da raman mini sosai iya dubawa iya dubawa iya duba ya ga abuja kuma iya dare an ji mai ciwo yana iya dare to shi kuma ƙato ne kusan laraban da mutane ne masha Allah kattai ne shi ma abuja da shin ƙato ne ko ya gan shi da ya gan shi suka ce abu wannan abdullahi masu da ke karami ne ya ce hawa ya yi kan kirjin kan kirjin abuja da yake shi ne abuja da ke ce mishi kada ta kai kamar ta kan sa'aba kamar ka hau abin da ka hau abin da ba a hawa to a nan dai shi abin da can abdullahi masud shi ya kashe shi shi yi da kan kashe shi ya kawo abin da kin shi kan sojan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gan shi da shi na Abuja an kashe shi wanda suke saura aka kashe su da aka wurga su cikin cikin kale wata rijiya ce da aka wurga su manzo Allah yake ce musu kun samu abin da Allah muku alkawari sai wani yake ce manzo Allah ya suna ji yake sun hinka jin ma abin da muke faɗi yanzu ga shi ga baki ɗaya manyan kafa da an kashe su kuma yan garin maka an koma ana kuka sai aka ce to kawo wanda suke shi garin maka da kuka kuma a garin maka aka ce an hana kuka duk wanda kuka zai sai suka ce kasu ba ka arge a haɗu wa muhammadu ya ba ku kashi kun zo garin maka kuna kuka kawo wanda kuka aka hana kuka yanzu wannan an ci nasara an ci nasara a yakin badar suke cewa manzo Allah in yi ci nasara iya zama a wurin kusan kwana daya biyu uku ta hanyar kuma kada iya cin horin ciki manzo Allah ya tura tunda daga badar zuwa madina akwai tafiya ya tura wani ya tafice ma ɗan garin madina manzo Allah ya ci nasara a yakin badar kowa ya horin ciki Usama bin Zaid bai zo ba mai yaƙi ya ce wanda ya zo zai ba mu labarin cewa manzo Allah ya ci yaƙi ya ce ya zo ana binne rukar ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gani manzo Allah ta iya horin cikin ya ci yaƙi kuma shi ne yanzu zai karbo ya shi ma ba zai ganta ba tunda yaƙin Usman bai tafi ba kuma kafin a tafi sai ta ma manzo Allah wata lafiya in ja in jiya ta manzo Allah ya ci zamana iya kawo labarin ce muna ina zauwa ina haɗina mutane ana binne ana binne mutane yace kaga nan ina horin ciki kuma ga ga wata musiba ta samu manzo Allah ya dawo yanzu ga mutum saba'in an kamo su kuma in makka an kashe musu saba'in to aka zo wajen kabiya ta asira ta wanda suka ci yaki wanda aka kama mutum saba'in yanzu ya za a yi da su to kamar al'adatan abubakar kowa san mutum ne mai sanyi ko umar kowa san mutum ne umar ya za a yi da su umar ya ce a yi manzo Allah wannan duka yan uwan mu kowa ka ba shi yan uwan shi ya kashe shi kawai a hutu to abubakar kai ya za a yi manzo Allah wannan dai kaga ga su ga su ga su ina gani kowa ya biya a sake shi kowa ya biya a sake shi wanda zai da kuɗin da zai biya kuma ya iya karatu ya iya rubutu a bashi yaro goma a garin madina koya musu karatu da rubutu ya sake shi ka zanen fikira ce ko fikira ce wanda kowa zai ce wannan marhaba da wannan fikira kuma da su ma busira kuɗin da za a biya zai kara ma tattalin arzikin madina ƙarfi kuma za a samu yara wanda su dinga rubuta Qur'ani to amma kuma Allah ba tare da ra'ayin manzan Allah yake ba da ra'ayin abubakar tunda kusan sabon duka sun karkata kan ra'ayin ra'ayin abubakar sai da manzan Allah yake cewa wallahi sai da Allah yake laula kitabu min Allah sabaka la masakum fi ma khalqum fi haka Allah yake musu kuma yace ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh turiduna arada dunya wallahu yuridu akhirah Allah yake ta yaya annabi har yaushe ma aka yi kun manci abin da suka muku a makka nan suka kashe muku a makka yaushe har ko manci ko a mishi kuɗi akan sambacin abubuwan da suka muku shi da manzo Allah ya ce ma Abubakar ya ce ma Umar inda Allah zai halakar da yan garin Madina babu wanda zai tsira sai kai kare saboda shi kadai ba da shawarar abin da Allah yake so ai kuma da hikima Allah ce kuma ba a komo baya ba aka ci gaba a kan kowa ya biya suke shi nan da aka zo biya abbas an kama shi ɗan uwan ba manzo Allah kuma da mun kahin yaki manzo Allah ya ce musu akwai waɗanda a garin Makka tilasa su ne akai suka fito bisu su abbas iya daga ciki to abbas ka biya a ciki ka sai ce mu wanzu Allah kai da kanka ka san da mu ban da ku kun ban yanda zan yi kenan a sake shi ko ko manzo Allah ya biya musu ku duba yayin manzo Allah ya ce su tsaya ka shi da zaka huto da gida daga Makka yace kai da ummu fadal da yace matarka ka ɗauko kuɗi kake mata gashi nan kuka yi rami a cikin gidanku kuwa zuba kuɗin ko birni ta ce mata ko ban dawo ba ki hudu wannan kudin ki kula da yau ki ko ba yi haka ba sai kiskirin ya shiru kuma ya san dai an yi haka kuma ma ba manzo Allah labarin sun binne kudin sai ya shiru mutane suna turarwa su biya sarkin manzo Allah wanda yake arma da Zainab shi ma da shi aka zo ya kaci da shi aka zo kuma shi ma aka kama shi a nan dan abubakar abdurrahman bai musulunta shi ma da shi aka zo yakin don shi har lokacin da ya musulun da yake kima abubakar Allah ya kin badar ina kallon ka kana wucewa nake kyale ka ya ce mushi yoni inda na ganka ya ce da ba zan bar ba ba zan bi kowa ba kai zan fara shi dai dan abubakar abdurrahman ba ba kama shi ba shi wannan sarkin manzan Allah shi ma aka tura makka to a kawo kudi a sake shi wa zai bada sai na zai bada aka zo to an kama shi su bado su ta bado sarka ta hadijar ta bada ta zinariya ta kawo a sake shi daga manzan Allah sai da ya ce masa hankali in kun yarda in kun yarda kana shi shawara ce kuma shine shugaba kuma iya iya cewa ya sake shi amma hijja in kun yarda amira mata sarka ta amma yi sharadin cewa in ya tafi ne dole ya tura ta dawo maka ta dawo madina saboda kai ba musulmi ba ne ta kuma musulma in sharadi ya yarda ta zo ya zo ya shirya a tattara a maida ta to wanda shi ma wanda zai maida ta da ke shi ma ɗan rikici ne rana kai tsaka ya ɗauko da ragon ya ce madina zai maida ta yan garin maka kowa na kai yau ya rikici ya tashi ya zaka ka tsaye da ita sai abu su kai nan yake jin shi ce musu kaga wannan baban ta ya kashe musu wajen mutum sa kuma a garin maka yake babu gidan da ba a kashe musu mutum ba kowa yana kuka an kashe mishi kuma ka ɗauki ya shi a rana kai ɗar kuma su barka ce ake makasin ne ya ce koma da dare ka huta ka ɗanta dare ya huta ne da yanzu daga cikin waɗanda ake biya akwai wannan wahab umar bin wahab da shi da safwan bin umayya kana ba na hauki na mutum karanta ta shi ma suka zamana a hijira suna ba da labarin wanda aka nasa rijiya wani ma an nasa shi rijiya abuja da an nasa shi wani an nasa shi sai jayi ma abokin nashi shi wa bin umar ya jayi in ba dan ba ana bi na bashi kuma yana da iyaye kanana ya ce wallahi da na tafi madina na kashe manzo Allah kuma dama an san shi ya matsa ma musulmi sai shi da zai kashe wuta ya ce na ɗauki bashin ka ni zan biya kuma in an kashe kama ɗiyan ka ɗiyana ne ka je madina kashe manzo Allah kuma yarda da ya zo madina da wukar ya rafiya ta sai aka ce ma umar ai ga wahab bin umar da su kuma sun san shi daman yana fitinan musulmi umar yake ce ma sahabai ku je masallaci ku zauna wajen manzo Allah wannan ni ban yarda da shi ba yace da ya zo umar shi ma da shi karfi da shi ce kama kamar ka kama mutum a zanzan mutum daga baya ka rike shi haka yadda zai iya kubce ya kamo shi ya sanyo shi masallaci ya zo ma suka yi da hudu da manzo Allah sai ce yi an yi musu bahan ya Muhammad kamar ka ce wa mutum ina kwana sai manzo Allah ya ce ban san wannan gaisuwa ga gaisuwar da muke ya ce to me ka kama tina sai ce yi dan uwana ga shi nan kun kama shi sun saba'in kenan shi yanzu zo in ba da kuɗi a sake shi in ce to in zauwa kai ka kwance shi to ni amfanin ka da ka zo da ita a wuyan sai ce yi ni amfanin ta ma ranar bada da gudu muka tsere inda tana da amfani ai da mu tsere sai ce kai dai fa gaskiya yake sai manzala ke ba shi labarin yace kai kai da safuwa ne umayya ko zamuna a hijir kuna ba da labarin wanda aka nasa rijiya sai ka ce mishi in ba dan ana bin ka bashi ba kuma kana da yara kanana da ka zo ba kashe ya ce sai safuwa ne ɗauki bashin ka kuma ya ce zai kula da yanka ko ba haka sai ya shiru sai ce wala maza Allah an yi wannan abu kuma na tabbatar da cewa babu wanda ya faɗi na mun bi muka zamana a wurin babu mai ganin ma ba zai ce ya ji abin da muka hudu ya ce kawai na san wannan daga sama ake hudu haka kuma wani shi ne dalilin dalilin musulunta shi aka ƙare kadiya ta ta asira wanda aka yi aka kama su wanda musu da kuɗi suka biya suka koya ma abin ga yara karatu da rubutu aka sake su to yanzu wannan abin sosai ya yi tasiri a rayuwa ta ne ta kureshawa sai waɗannan daga cikin manya-manyan kureshawa suka ce jan abu sufiya sai suka ce mishi to ta gari yanzu wannan mutanen saba'in da aka shi jinin su da ta yi banza ba kuma dalilin kare wannan dukiya aka ce su yan shawara wannan dukiyar a ajiye ta kan wanda dukiyar ko a zuba ta don a yaki manzo shawara ce abu su yana ce wannan ta yi kyau su ma masu kayan kowa ya riga yake a ajiye wannan duke wannan zuwan nan duke ba taɓa ta ba ana an tara ta don ayyaki na gaba a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan shine darasin da Allah ya bada cewa wannan yakin shine wanda ya bambanci tsakanin gaskiya da kahura da gaskiya da ƙarya kuma shine yaki na farko a cikin tarihin musulunci kuma duk wanda ya wannan yakin a aljanna kowa ne in ke ku duba in ne suka yi baya Allah ya fasa musu duk wanda su dari uku da goma sha uku wazarwa su ce da sha uku wanda ya inganta da sha uku ga baki ɗaya don auna hadisi ku yi duk abin da ko ga dama Allah ya fasa musu wanda suka yi yakin bata kenan kenan wannan shi ne karkashin haka batta yi wa Allah ya rida mu kuma daga baya kuma Allah komo ya yi wushi da shi saboda Allah ya san abin da za a yi yau da abin da za a yi gaba wannan mutumin da zai kuma gaba kiɗe Allah ya rida su wa'innan guda dari uku da goma sha to kuma wannan abin sai ya yi tsankanin musulmai wanda ya yakin badar wanda da yakin badar kowa sai yake a zo yaki na gaba shi ma a sanya cikin wannan wanda su ga aljanna kenan an yi wannan yakin a shekara ta ta biyu sha bakwai ga watan ga watan eh sha bakwai sha bakwai ga watan ga watan ga watan ramadan sai mu ci gaba kawai tsaya kenan mu bar mu kare na hamsin da biyu sai ce wa wuzi ba shi zakatul fitr kuma a wannan shekara shekara ta biyu ko haka wajen ta aka farlanta zakka ta kunu zakka ta azumi min ba da barin biliyalin ashir bayan yakin badar da kwana nawa goma kinan 27 kina 27 aka wajabta zakka ta kunu shi kuma suna cewa don tsarkake azumi ne wanda ya azumi kuma da wadatar da a wani hadisi ce ku wadatar da mabarata a wannan a wannan wunin kenan ka a bari ranar sallah ne ko mutum yana ne mutum yana yawon bara iya yana yawo a bashi to wannan shine mas'ala wanda manzala ga shi ya san akwai masu bara ko kuma amma bai hana su yi ba to kuma yanzu yin zamanto matsalar bara ita ce matsalar ta sha ma al'ummar musulmi kai har ya zamanto an ƙara na ƙur'ani da da bara babu wanda zai karanta ƙur'ani sai ya yi bara sai zamanto wannan abu ya yi tasiri a rayuwar balle hausawa balle rayuwar hausawa kawai duk inda aka gani ba haushe ne ja ce to to bara yake kuma wani iya da ƙarfi ne zai nema amma kuma da wannan bara zai dogara wani kaga ya yi kuɗi wani kuma zai ce abin kaskancin in mutum zai ce bara kuma wajen kafirai zai je ya dinga wajen su zai dinga zuwa yana yi kuma yanzu ya zo nan nijar ma ga shi mutane sun maida shi kamar sana'a a ta yi dakar jifa dai mutum ya tashi tun daga rijiyar kin zandare ya tafi har dakar bara ko kuma tun daga rijiyar kin zandare ya tafi har aljeri ko kuma hanyar da yi a kira to kaga in dai zancen gaskiya ne wannan kudin da zai zuba sun ishe shi gari ko kuma ga shi nan dai abu kenan sun kai ana samun ana samun alheri to masala ce ta ta shugabanci shugabanni ya kamata a cikin wannan abin su magani ku ne ku ne zamanto wajibi akan ku ku yi ku shirar da al'ummar ku wai ba ɗan al'ummar ku ta yi laifi ba ku za ku sa ta ga kuma ta fada a'a ne ne matsalar ne ya huta su eh wasu da yankan da suke tafiya to a yi abin da za a zamanar da su a kafe akwai abubuwa da yawa yanzu wanda yake ƙauye in ba noma da kiwo ba me ake shi noma da kiwo ne to lokacin noma yanzu ba lokacin ba sai kama hanya da zai to a shagaltar da shi da kiwo zamna kan kiwon ka tunan wanda ya dace ne babu da iya misali wanda bayyana misali kamar da a yi yadda ake yin bara ai mafi yawan mabaratan rai alaminci suke zawa ko ta alaminci ne kawai daren juma'a su zo su bi gida gida suke ne kowa kuma da mafi yawan can wannan unguwar ce ko sai su zo su bi gida abinda sun samu kowa da zai shi kenan an shar'anta zakka ta kono don a wadatar da mabarata da yawon bara a wannan ranar a fi zakatul mali kuma akan abin da ya yi shafi zakka ta dukiya wadda allah ya ce a bada in kuɗi ya kai misali a hudda in shanu sun kai kaza a hudda kenan fi zakatul mali shi kuma akwai kulfun ya ce fadri akwai saɓani a cikin wajen malaman fira a shekara ta biyu ce ko kuma ba a shekara ta biyu ba ce ba aka aka wajabta ta zakka ta ya ce kulfin akwai saɓani wajen malamai fajir ya ce ka sani da shi kuma nan an sani zakka ta wannan kama haƙƙi ne na allah akan akan mutane mutum zai iya sarke shi dole sai ya bada mutum yana samu kuma hankali sama ai ko sauran kasashe suna yi yanzu misali kasa tana da kamfani kaza a kasa kaza sai ya kamata ya ka dinga yin wannan haraka ta yar sosiyal ka dinga wabba dama don saboda kuna amfanuwa da mu ma na hannu da ku to haka shi ma zakka misali ta dabbobi da Allah kake amfani yanzu misali wanda yake da shanu ko rakumai ai ka ga tabbas ba zai ce ba ciyawa ba zai ce ruwa ba ko daji suke kin ki sha ruwan Allah to kai ma in shashi da kai ma ka fudda ka ba amma in ya zaman to shanu ne da ne da kuma kai kake ba su ruwa ka saya da kuɗin ka ka sai ciyawa da kuɗin ka kaga wannan babu zakka a kansu ai ce aka wuce sa'ima dabba da suke zuwa da ciyawa ta Allah ta sha ruwa na Allah a nan mutum zai hudda ya hudda ya bata nan shi ne aka samu khilafi tsakanin Usman da Abu Darda Usman bin Affan da Abu Darda shi Abu Darda iya iya sham sai ke fatawa cewa duk wanda ya rike sama da abin da bukatar shi to kan sai Allah ya mushi يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها واو وجلوبهم وزورهم ita duk wanda ya aiki sama da abin bukatar shi misali yau zan iya kashe jika ɗari kuma ina jika ɗari wannan jika ɗari na aiki ta to ta zama kan ni Allah ma azama saboda ta wannan shine fatawar Abu Darda sai Muawiya ya rubuto ma Usman yace ka ga fatawar da Abu Darda yake ka mashi magana sai rubuta ya ce zo madina ina da nan da ya zo hudu masu haƙuri to kun ji jefa ta wadda yake manzo Allah akan hajji yake yake a suka yi mishi zakka in an hudda dukiya an hudda zakka yanzu ba kan zuba ce in dai ka hudda zakka shi ke yake a shi bai raba da wani sai usman yake ce mishi to shi ke tunda wannan ra'ayi ta ne to ka tashi ka bar garin madina ka koma wani kawai sai ni da shi rabuza har yanzu kawai ina iya ne ta ce je ka can ka yi ka yi rayuwar ka a can kuma yi je can a can ina ji kawai ya rasu kenan haƙƙin allah ne akan akan masu kuɗi mutum yahuda yahuda ya bada kuma in yahuda ya bada misali ba don saran shi ba sai hudda kuma ya zo dinga ba mutane jika jika jika jika jika ya rarraba kaga ai makasircin abinda Allah ya ce a yin ba yi ba misali ya hudda miliyan goma na zaka kawai shi tashi sai kai ma misali abokin shi mai kuɗi matar shi sai zai ba shi ma ya tashi ma yin kamar buki ko kuma ya tashi je ya ba wannan ya tara mutane a yi layi jikka jikka jikka yana babba da shi ne ka gani dai wani bai amfani ba amma yanzu misali in ya samu duk wanda zaka ba shi jarin zaka ba shi miliyan biyu in dai yana da fasaha gaskiya shekara mai zuwa tana iya tana iya zama miliyan uku tunda wani kun gaskiya mutane ne suke nema hijabi ne suke nema in ka bashi wani yana tsoron ya je banki da ki kudin ruwa amma yanzu ka zo ka bashi wani iya da ide ko ɗan bakata ne in dai mutum ya yi karatu kuma ya san abin da yake kamar a senegal suna da program na yanzu misali ka yi karatu ka tsari ko ban samu aikin gwamnati ba sai a ce ka yi furoji ka ce ga abin da zaka in gwamnati ta yi na san ka a baka ka je ka yi kuma zai rage ma gwamnati a samu wanda ba su da aikin ji yawa sai aka zo aka yi aka ce to wanda ya shi noman shinkafa sai aka ce to wannan sun yi agronomi wannan kuma talaka ne yan ƙauye aka ci to kowa zo za a bashi a gwada za kowa zai rufe aka ba wannan wanda shi karatun ba wannan dama aikin shi ne ma wannan kuma ya gida a gudun amma ilimin da shi ke hau ba saman tera yake da aka zo aka babba aka je aka shekara wannan wanda shi karatun a university ba sai aka tarda su sun haɓaka sun samu kuɗi mai yawa su kuma wa'annan kowa aka zo sai shi da jaji Allah wannan abin da na yi faduwa na yi kaza da kaza na yi kaza da kaza ce to shi ne kullum mutum ya tabbaka ya yi musu ya yi karanta da su shi wannan wanda ya karanta in ya zai tabbaka ya yi samun wannan ya samu riba amma shi kuma wannan damun ya san yadda yake juya kuɗi kusan kuɗi ya mutum ya yi shi ya saba da juya shi in ka ba shi da yawa in bai saba ba kawai nan zan zai yare da shi yana sai a nan kuɗi a shi ai yadda malaman sira su ka kuma yadda suka masala ai sun yakin bada sun yakin bada da duka ciki da duka ciki da ke yaki shi kuma abu da wani majusi ai lokacin kuma shekara ta 20 da nawa ne ta 20 da nawa haka haka shi kuma shi kuma a lokacin ne ke yi kamar ta ta riga yi shi shi hiru baya ma cikin haka shi a umar ke shi abu da wani mai shi ai shekara ta shirin da wani abu ne aka wuce na kuma a lokacin ne kashe ya kashe
Wani aka yi kima da demokratar inda suke sa, demokratar inda suke sa a wadata.
shi ai asnafin ga shi wanda Allah ce guda takwas kin a wasu kafin to shi a isili zakka shugaba yake raba ta manzo Allah yake raba zakka dan wata rana zai da lafiya an kawo dinari ko shidda ne ko bakwai na zakka an kawo an aji da ya rashin da ta kama shi dai da lafiya ya ce ma aisha sai kiki raba su sai ta da ya ta mance ba ta raba ba har sai da ya warke ya ce ki raba su ta ce a wallahi rashin lafiya da ta shagantar da ni ban raba ba ya ce yi da wani huska zan gamu da Allah in Allah in na mutu kuma ban raba wannan ba wannan abu da ke kenan isili shugaba shi ke shi ke raba zakka misali kawai tura shi wani ba zo zakkarka kuma ya tura sani zai duba iya da rakumi kaza to zai ba da zakkar kaza kuma sani zai amso ka kai ma wani ba zo zakkarka kai ma ka kawo in ka kuɗi ce wani ba zo kai ma ka kawo yanzu in an kawo shugaba zai duba wanda suka dace ce ba kusan lokacin abubakar lokacin umar duka haka ake tafiya to lokacin usman da ke dukiya ta yawa kuma an wadata da a ce sai an kira wuka ta bada sai ga kowa iya iya huta da kanshi to shi ne su dai bari shugabanni suka bar amsa ake bar ma kowa ya je ya raba ya huta da kanshi inda ya san ga yadda allah ya ce huta amma rabawa jika jika shi ne ba shi ne wani makasir na shari'a kan dora zakka saboda shi yanzu wanda ya rarraba wannan ba an ce za a yi rubuta zakka ba amma ya raba ta bayan da ake yanda shari'a take shi inda son yi ake sai maka taimaka ma wani ya haɓaka shi ma ya sani za a yi maganin talauci to ka ba mutum jika yana yi wa a wunin guda zai yi wunin guda zai kashe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت